اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وحق قدرك ومسلمك رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ اغفري لنا بهذا الأخضر واستعفنا من بلد تأتي لنا بزهر mun ci abin da Allah yi ga muridi wanda ke neman saduwa da Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar riyada ya bayani cewa ma'arifatul ma'arifatul ta'dil da zaji ya bayani me aka yi da shi da ma'arifatul gayatul qasd da da sauran wa amma ma'arifatul kayfiyatul sa'i ilayhi amma sanin kayfiyar yin aiki zuwa ga cimma manufa fahiya ita ce mutama ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaure cikin dukkan zancen shi wa filihi da aikin shi wa halihi da hali ne wa khuluqihi da dabi'u ne ta a ya ce bi karamatu Allah ta'ala da tsaye da haƙoƙin Allah ta'ala fi sirrin aw alaniya a asirce ko bayyane wannan shine aiki zuwa ga cikin walwa wanda yake walwa na shi ne ɗauke hijabi daga ruhi har ya koma kamar asalin shi yana samuwa da biyayya ga maza Allah su da sulama a boyanka da gidanka kuma ya zama muhalisa kana mai ikhlasi lillahi ta'ala ga Allah ta'ala mai jami'i shawa'ibi kana mai tsarkake aikinka ga Allah yana mai barin dukkan wani abin da zai cuɗanya shi cuɗanye-cuɗanye a duniya na duniya da lafira bayan ya kula zalik to hal an ce na lafira har da magana wucewa kana yi don ka shiga aljanna wannan wani abu ne daban ka zama bawan aljanna ba bawan allah ba kuma har da tsoron wuta in kana bauta allah don tsoron wuta ka zama bawan wuta ba bawan allah ba in kana yi don a baka lada ka zama bawan lada ba bawan Allah ba ya zama babu wani abu da zai cuɗanya ayyukan ka da niyyar ka na duniya ko na lafiya kawai shi ne la ilaha illallah ya ma Allah shi kadai kuma dan kauna da so ga Allah subhanahu wataala wa ya kula zalik kuma wannan ibadar ta ka ta zamo lillahi ta'ala ga Allah ta'ala ta'aziman dan girmamawa wa ijilalin da ganin girma lillahi ga Allah ta'ala ka yi wannan aiki ala bisa da rida wa taslim a kan shi hidar yadda da Allah kaga in ka ba yaro abu bai iya cewa bai so bai bace ka tunamu wallahi wallahi wallahi ka ya ka kuna gurin me haka yi kaga yan bai shekara gudu mari ne za ka yi to in ka zo ba kai ma Allah taslim ba ka zo kana yan guna guri bukata ta dame ka kaya ta addu'a har yanzu Allah bai asa to Allah ba an kani ko talaucin nan ya manya a karakara a to sai sai har ina ruwan Allah da kai Allah ya gada bai gada bai kyale ka to shi da bisa da riga duk da Allah ya da kai kaya ta kuma tsakaninka da Allah Allah ba da hakuri ai hakuri ya zama dole to in bai zama dole ba kakkai kakkai in ba kai ba za ka yi sai da sulama ya suke tana kuka ta tsare kabarin danta ya ce wuya Allah ki yi haƙuri ki mai da lamari ga Allah ke nemi lada Allah to bakin ciki karatunmu da ya riga ta yi fana'i cikin bakin ciki ba ta ji ba ta gani so ba ta ji maganar mazan Allah ba su gani kuma ba ta maka da shi wani kawai ta ce dan ba ɗanka ba ne yan naka da kana ce a kuka ya ce to ya ta kuka haida ya wucewa ta ce ke wance manzan Allah ta ce la'ila aga ta dawo ga hankalinta da ta sheka an ce ya shiga ta same shi ta yi sallama ta shiga manzan Allah bai da hijabi ce ya rasu da laye ka yi haƙuri wallahi ba san kai ba ne yanzu na yi haƙuri ta a masaurin da sadda mata lula haƙuri mai amfani wanda an kai tuhon ko yanzu kan kice ki dawo da shi to kaga tasalimi Allah bisa da ridawa taslim akan shi hada ta cikakke yadda duk abin da Allah ya kyau kenan da abin da Allah ya daidai ne da abin da Allah ya daidai ne ka yadda kuma ka miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala wata fuwi da juyar da lamarin kamar da lamarin ka zuwa ga Allah wale itimadi alai da dogara ga Allah ta'ala fi kulli shay cikin komai da komai ka dogara ga Allah wanda ka yi rubon asbabu to ba ruwanka da su ba dan ba su ka dogara da su ba ka dogara ga Allah kawai mai son noma yana son cimma wahalar gona kaga zai nemi gona mai kyau zai gyara zai kai taki zai sa magani zai duk abin da ake yi amma wannan abin da ya ba shi zai ba shi haci ba sai Allah ya ga dama to ka bi asbaba makara mai dogara ga Allah in ya baka kago ma ba baka ba kago ne wa amma ma da fito kai fiye ta zuwa da hadal hijab amma sanin yadda za a gusar da wannan hijabi sanin gushewa ta yi wa huwa shine asami yin kokarin yin aiki fi kadailin huzuri cikin yanki dukkan rabban son rai da zuciya wasu hawati da sha'awa duk abin da ranka ka so to ka bashi duk abin da ranka bai so na ibada kai ko sai ka yi kawai misali ana tsananin sanyi kana ta mukun zai ka watsar da gano ka ce bismillah kai allah ka raya dare to yan ranka ta harca hoɗa sai ga sarkin ƙoƙari irin sanyin gada aka sai ka ce assalamu alaikum kai kwancan ka sallan ba a yi sai ka gama ta ce lalle ka yi ƙoƙari in ba kai ba ka iya ba shi kenan ka aikin banza ya saba masu yasoyin zukata da abin da yake rabon rai ne watar ki ta'azimi nafsa da barin girmama kanka ganin kai kai ne ne al'uzubu jin kai da kuma ganin kai kamar yadda mutane ka wasa da samun kansu laƙuba ka samu kanka laƙabi to ana yi ana dariya ana dariya sai haka mutum shi ma yana faɗi da kai ne sai haka yan mutum bai mai wannan laƙabi ba sai haka ya ji haushi ne ya rina shi kuma Allah ka bada girma ba mutane ba yanzu an taro an naɗa ka Allah bai naɗa ka ba aikin banza amma Allah naɗa ko duk ba a yadda ba ka tabbata da Allah naɗa ka to ka daina ganin girman kanka da kanka wasa'i da kuma aiki fi jalbi misali a cikin jawo maslaha tare ka zama kai maslahi kan umarnin kanka duk abin za ka yi kana nan wani abu na nan kunshi na jawo ma kanka umarni yan kare ga kare ga ba umarnin sai ka sulle a rasa inda kai akwai wanda a haka da in ka gaina harka tsammanin akwai umarni zai samu amma yana gane bai da umarni allah su kana rasa inda yi ka kokari ka bar wannan cewa ka yi aiki don jaba ka kuma sula a'a wa kada ya dafi madariha da kuma yanki tun kuɗi cuta ga kanka cewa in ka ga abin cutar ka zai ko da don Allah ne wai kai kokari kai ka bari a to har ji yau kai cikin wahala wahala cikin bai Allah babu wahala cikin bai Allah wahalar duniya mai kai ka aljanna ba wahala ba ce hutawa da daɗin duniya mai kai ka wuta ba daɗi ba ne ba hutawa ba ce to ya za ka samu wannan shine bi zuhudi fiha da gudu cikin ranka da gudu cikin duniya duk abin da yake jawo umarni da kotun kuɗa cuta ka yi ƙoƙari ka guje shi bil kulliyata kuma gaba ɗaya lakin sai dai bi lutufin wa rifki da tausasawa da kuma lutufi ba wai kawai shi kenan kai tsaye ba kai ka zo kai a sarkin zuhudu ba ka zuwa kasuwa ba ka zuwa gona kana masallaci koyaushe a a ba shi aka nuni ba wasu na ta yaban wani masallaci dare da rana azumi masallaci ku tsaya waka ci sai ta lalle yana dan uwa na can kasuwa na kasuwanci shi kawai mashi abinci yau za Allah ya ce akuhu khairun minhu dan uwa ne mai kasuwancin can wanda ya tsaya bida halal ya zo ya ci ya ci da dan uwa da to ya dan uwa da an masallaci da rai da rana shi da bani misalla in ya ga dan kasuwa jami'in azhur asuba al-asr jikon kai ta ho je da ga mun kai ta salloli kuma na gane ka ka ka kasuwa sai aka rawa kala ya ba ci nike ce to zo ga karanta kaza karanta ka zo in maka addu'a amma ku masallaci wallahi ba ka tabbata wani abinda aka so kada kasuwanci raba ka da Allah kai raba ka da masallaci ka je kai kasuwancin ka lokacin sallah ka zo masallaci ka zo ka ziya amma ka ce ka bar kasuwanci gaba ɗaya ka bar wani aiki ban noma wai kai mai jin mai gudun duniya shehi ya ce to sata ka bari tuna baka da kuɗi shi ma dan baka da ƙarfi amma zo daga duniya ba ta raba ka da Allah ba to shine ya ce da luɗufi da tausasawa wa amma ma'rifatu usulul hijab to amma sanin asallan hijabi wanda in ba so ka yanke ba ka cire ka yar to hijabi na nan ko ya ga zai dawo to abinda asalin tushen hijabi wa huwa shine kasratul akali wa shurbi yawan cin abinci da yawan shan abin sha suna cewa wai annasu sinfani sinfun ya ishu li yakul wa sinfun yakul li ya'isha wasu mutane suna ganin iyakan kwanan su a daici a daici a sha a daici bayan ciki kenan wannan ba a son haka wani ko zai ci dan kai ya mutu zai ci abincin to haka wanda yake dan kai ya mutu to bai ci sai halal kuma sai mai amfani akwai kamun kai ko zubar da mutum sai ya ci bai ci to wanda kuma yake iyakan kwanan rayuwa ci zai ta halam ne ya halal yaki haram ne yaki halal yaki irin za ka ce in ka je kamar gidan gwamnoni ka iske mutum na kwamishina amma yana waso son naman kaji na wannan idan shi ya ruhe tun da ya gaci kana babban mutum ka zo kana waso son abinci haka sai a ta kallon ka ana dariya to wannan ya ishu na liyaku ya ka umara ka da sun ga abinci sai su yi fada'i cikin abinci to kakka zama haka ya zama shine yawanci da yawan sha wa mulaqatul khalqi da yawan gamuwa da halitta yawan zama cikin mutane kullum ga kanan hira zama da jama'a yin wannan yin wannan to an ce wanda duya daka rawa wani to ya rasu turmin daka tashi lokacin nan shi kenan guda to yan kama jama'a shi duka ba ko biyu kuka yi ko da su to kai yau za ka ta gana da Allah ba ka da wani lokacin za ka tsara wannan lokacin na gama da yan uwa ne don karantawa ko don karatu wannan lokacin ko ka keɓe kai da allah kawai wannan lokacin ka ta neman halal wannan lokacin ka huta ka saka takawa da haka ake to yawan gamuwa da halitta asalin hijabi ne tsakaninka da allah subhanahu wa ta'ala wa kasaratul kalami da yawan magana akwai wani ba ta mai kamar rediyo su dan masani ko majalisa an ka zanna shi dai ka ba da labari da wanda waɗiyan ba shi mai daidai ba kuma da abin da kawai ya san shi zai kawo iri ne ba a san yawan magana tana bushe zuciya da samun zuciya hijabi wa kasaratul manami da yawan bacci yawan bacci ko dai tijo wani sai ya zo da asuba da ruwa yana watsa ma ya da jikoki ku tashi ku bacci in da bacci in kun je kabari kwayi a to me aka yi kabari banda bacci to yanzu in ka ibada Allah ya karɓa an ka ce cikin kabari sai ka ce lami lahiya kai ta baccin ka har ai tashi kiyama to in ko baka bi Allah ba kuna ba da mace ba su barin ka bacci kai ce ku tashi in dan bacci a kabari kwai ta da su to yawan bacci na kawo hijabi wa dawamul ghaflati an zikrillahi ta'ala da dawamar da rankana ga barin zikirin Allah kuma kowane iri wa amma sa'i amma yin kokari wajidu da dagewa fi kada ya tilka rukun cikin yanke waɗancan asallan hijabi fahuwar jo shi ne yunwa kada ka ci abinci sai ka ji yunwa kuma da ka baje yunwa ka tsatsabi hannu ba sai kayan lot ba ka ji kana shi ɗakkwanne kasin da aka kawo masu ala su dama mara yake kibdiya da abun hawa da likitoci guda biyu sai ce na hannu ƙaumun lana kula ta na ju'a wadda shi bi na tarakana ya ce ga suna aka mai da likitoci to ji hankali da na mazan Allah sallallahu a zo daga garin makiya a kawo maka likitoci likita shine karshen wanda ka da mulki ga jikinka da rayuwarka ma da lahiyarka tun da in ya ce bari cin kalamari da kai likita ɗaya ya kai ka zo da matarka asibiti ya ce maka to hita zan duba ta kuma hita za ka yi in baka hita ba bai diba ta ba ta warkewa to wannan za ka ɗauko maki da haka wanzu Allah ce ba musu likitoci su su ba mu amma dalilin mamu masu lahiya ne min Allah ya yawan ba mu cin abinci sai mun je yawa kuma da mun bajin yawa za mu ba cin abinci ashe yawan cin abinci banda ma kawo hijabi yana kawo ciwo sallallahu alaihi wasallam to shine yunwa wal aqdash da kishin ruwa amma shi ma ce birrifki da tausasa kar ka zo ka bace abinci kwana biyu wani lahiya wallahi ai abinci ne haba duk ka ramewa ne ya lahiya to ya aka rame ka sai ka koma ci abinci kuma ka koma za ka ci hiye da da da haka nan kana ci sai ka rage an loma guda ka bayar in ka saba sai ka rage biyu in ka saba can an daɗe ka daɗa rage uku can sai ka rage abin da aka ce ya ishe ka kuma ba za ka rame ba don da ma sa rai ka abinci shi ka saba ka jin waye ya ce da tausasawa sannan wadawa mulkin kitsa'i an mulaƙatil halki da dawamai yankewa daga barin gamuwa da halitta wani hilsa baitin wa ta zil kullal wara la tasadib aqawilan walamira shi ka wurin kadaita to ana son bawon Allah da mafi yawancin ka kana kai kadai da kai sai Allah subhanahu wataala to da dawamai yankuwa daga barin gamuwa da halitta wadawa musamti sumti da kuma dawama kawaici mutlaqan mutlaqi komi kai shurgun sai dole magana ka ta zama zikiri ko wani abu na gyaran maslaha ka ta duniya ko ta waninka ba kai ta surutu ba ya zama da yawan wa abadan kana shiru illa fi ma kalla sai cikin abin da ya karanci min daruriya ta yi na darurorin rayuwarka ko ta yan uwa wa guda mutu sahari da rifki da kuma dawamar da rashin bacci amma shi ma bin rubin tausa in ka ji bacci ya yawa aje ta zuba a ruwa qur'ani dan za ka kai baka san ma me ka kawadi ba aje ka dan rutsa sai ka tashi kai alallah ka ci gaba da aikin ka wa mudawa mutu zikrillahi ta'ala bil qalbi wal lisan da'iman bi ayyi zikrin da dawamar da zikirin Allah ta'ala koyaushe da zuciyarka da halshenka kuma kowane iri da ya zama kana zikirin Allah sun mai dala alkarar da tibi ya zuwa mai hijabi sannan su zikirorin da aka samu gushe hijabi da su kashi biyu ne min ha kulliyatu akwai kulliyat wa hiya allati taqdaul hijaba an rumin ayyam al-kana shine zikirin da ka yanke hijabi daga barin ruhu ko wani irin lamari ne ya zama ya isa guda an ka kama ya sheka wa min ha tafsiliyatu akwai masu tafsir wanda yake guda suka yankewa wayar da la ta qadau illa hijabun wahidan min nurani shine zikirin da bai yanke komai sai hijabi guda kuma nau'i guda wa amal kulliyat amma inda ka yanke hijabo ba gaba daya ko dan iri kuliya shine la ilaha illallah kallazimci la ilaha illallah aw salatu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa aw subhanallah walhamdulillah aw allahu akbar أو بسم الله الرحمن الرحيم أو الله الله الله أو الله لا إله إلا هو الحي القيوم دون كلمة يا إشيكا وأما تمثيليات أما التي ثم أقول رربيوة وهي سائر الأسماء الحسنى شين سورة سنة الله إن كان سون أزكي كم الرزاق كان سون فتحي الفتاو da suna kowane ka dibe shi da izini ka kama وكل اسم قوة سنة يذهب بجزء من الحجاب يلا تفيد وليك نهجابي ولا يتعدى للجزء الآخر بي tsallake iyaka ya ta'ada zuwa ga wani yanki na hijabi wannan ne da ka kama na suna iyaka shi ke wallahu ta'ala al-muwaffiq yantaha kalamu yace magana ce al-jadiru an yuktabu bi zawbi dhab wanda yake ya cancanta a rubuta da ruwan zinariya nan ya tuke wultu shehu ya ce na ce wa mana ara da shi an zada alama zikirar wala in ma ya kawo da hijab ba alayhi bin mulazama ta dijali wanda ka so wani abu kari ga abin da aka ambata da daga cikin abin da ka yanke hijabi to sai ya zimci maza ya zan wannan harka shine shehunai sufaye galƙalar sai dal'adamin nasa'ir radiyallahu anhu ya ce inda fi jawar ma'ari durukan adidatan kullaha muwasilatun illahi ta'ala ya ce cikin jawar ma'ari akwai hanyoyi da yawa dukansu kowace guda ka kama tana sada ka zuwa ga allah ta'ala kultu shehu ya ce ni ko na ce wa ma huwa maktubun akthar min zalik abin da yake boye cikin abin da ka sada ka zuwa ga allah ya fi abin da ke cikin jawar ma'ari walakin sai dai ba dubara ba ce sa'iku sa'adati mai koro wannan na arziki ya surko nasa yana koro mutane waɗanda an da muwafaka wasarimul ilahi mai yankewa da rabawa na ubangiji ya surko akari yana juyar da wasu shi ne shi ka ce sahibul isa'adi na koro waɗanda ilahu yawa arziki su nuho garin shi ba shi ya ce "Mhm, alma'u munhamirun wal ardu ma'ashabatun aqama fiha muridul khayr amrahala kullun dai ruwa suna nan suna kwarara ba su bar zuba ba ita kuma ƙasa ba ta bai cirar da jiri ba ko mai nuna alheri ya zo ya samu ko ya tahiya ta ita dai tana nan ana ruwa kuma ana hitar da jiri in allah na son ka samu sai ka zo in ba ka rabo ba za ka zo ba kuma haka ba danka aka yi kuma ba a bari danka allah sa muna da rabo Amin.
wa haza akhirul fasli wal amru bisawab wa la subhanal mar'i wal ma'ab
Mm.
alhamdulillah